الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin sha shida ga watan uku watan rabi'un al'awwal jiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya wallafa ta shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi a cikin karatu na biyu da mala ya ce fala'udula li ahli sunnati nan ne ko? فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون باب كركتا أهل السنة والجماعة game da abin da manzanni suka zo da shi wato sunna wal jama'a suna kankame abin da annabawa da manzanni suka zo da shi ba tare da karkata ba fa innahu siratul mustaqim domin shine tafarki wanda yake miƙaƙe fa innahu siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim tafarkin wanda Allah yayi ni'ima akan su minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin na daga annabawa da siddiƙai wanda suke bin annabawa a gurin daraja irin su abubakar ne siddiq da ɗiyashi ummuna aisha radiyallahu anha kada suna na maryam allah ya ce wa ummuhu siddiƙa masu gazgata duk abin da ya zo daga allah subhanahu wa ta'ala ba sa shakku kwata-kwata a cikin dokar allah sannan masu gaskiya a cikin zance da gaskiya a cikin aiki washuhada wato shahidai waɗanda suka samu daraja ta shahada a filin daga wasalihin da salihan bayi masu kiyaye dokokin Allah su kuma as-salihin duka sun hada waɗannan sifofin akwai as-salihun cikin annabawa wato akwai annabawa dukkan su salihain ma'ana a cikin as-salihuna akwai annabawa shine nake so in ce a cikin as-salihuna akwai siddiqai a cikin as-salihuna akwai shahidai kun gane ko tun daga shi hatta annabi yusuf alaihi salam yana roƙon Allah ya hada shi da salihan bayi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin alhiqni bis salihin Allah ya ambaci wasu annabawa wa isma'ila wa idarisa wa zalkifli sai ce kullum minas salihin kullum minas sabirin annabi lutun ne da ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin kun gane ko وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص ya shiga cikin wannan wato dunkulallen abin da ahalus sunna suka yi imani da shi na addinin annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihai abinda Allah ya ba da labari na siffanta kan shi da shi cikin suratul ikhlas wannan suran mai girman matsayi da daraja allati ta'dilu thuluthal qur'an wanda tana yin daidai da ainihin wato ɗaya cikin ukun alqur'ani kaga ishara ne zuwa ga hadisi na Abu Huraira wanda yake cikin sahihu Muslim cewa wato suratul ikhlas ta'dilu thuluthal qur'an tana daidai da ɗaya cikin ukun alqur'ani ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala alai a cikin madarij madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya bayyana cewa menene yasa aka ce thuluth ikhlas tana daidai da thuluthul qur'an yace saboda tana dauke da tauhidi tsagwaran shi na rububiyya da uluhiyya da al-asma al-asma sifat wanda yake farkon fatiha din saboda yace al-qur'ani manya-manyan abubuwan da yake kira zuwa gare su abu uku ne abubuwan da ke cikin shi a dunkulama abu uku ne tauhidi da aqida wanda shine asluddin sannan sai ahkam na halal da haram sannan sai labarai na mutanen kirki ko na banza qasas kin to kaga ya dauki me ikhlas ta dauki bangare guda shi yasa sai ake cewa ta'dilu thuluthal qur'an ba ana nufin in ka karanta qul huwallahu kafa uku shikenan ka sauke qur'ani ba kun gane ko حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتي الله شي كدي يكي باوي قل هو الله أحد كتي الله ديني ناجم وسنا wannan fasara a shi kadai yake yace in daya ba yana da na biyu ba ai na daya yana da na biyu kamar a ce wahid za a kila a samu ithna ko samu ithnan amma al'ahadu to shi ke al'auhadu ke shi kadai ba shi da nabiyu shi kadai yake allahu samad allah wanda ake nufinsa da biyan bukata duk mai bukata sai dai ya nema gurin allah shi kuma allah bai bukatar komi a gurin kowa alladhi yahtaju al-khalqu ilayhi wa la yahtaju ila ahadin min al-khalq shine as-samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kufuwan da yawa suna kuskure limamai ya lam yakul lahu kufuwan ahad ya mata sukun idan qira'a zaka yi tawar shi misali ko kuf'an shi in za a yi sukun sai a bayyana hamza amma in za a haddafe hamzar a maida ta waw sai a yi dhamma kufu walam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda ya kasance tamka a gare shi a Hausan an ce tamka shine kwatankwaci ko tsara ko wari ko wani wanda yake daidai wanda yake musawi madaidaici to Allah ba shi da wanda yake daidai da shi ballantana me wanda ya dara shi ko ba shi da nuzara ba shi da atriba ba shi da wato ainihin akfa ko akfiya ba shi da akfa ba shi da wato asmiya ba shi da samiyi alta'alamu lahu samiya bai da takwara bai da tsara bai da wari bai da sa'a bai da tamka bai da makwatanci kun fahimta ku walam yakul lahu kufuwan ahad mala ya ce wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih sannan ahli sunna ba sa karkace mawa addinin manzanni a cikin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi cikin mafi girman ayar da take cikin littafin shi ishara zuwa ga hadithin Ubay ibn Ka'ab Abul Munzir Sayyid al-Qurra radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan sanar da kai wata aya Allah bai saukar da irin ta ba cikin attaura ko cikin injila ko cikin zabura ko cikin alkur'ani mai girma ya ce kafin mu fita daga masallaci zan gaya ma sai suna tafiya da annabi sai ubayu yake dan daga yake nauyin kafa ya yin sauri saboda baya so a fita annabi bai gaya mai sai da suka zo bakin kofa shi ko annabi yana sani sai ce rasulullah baka gaya mun ba sai ce to wato ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta suratul fatiha babu surar da ta kai ta wato wannan ya ambaci sura ko azamu aya ne nan zai ambata ba azamu sura ita wancan hadisin na ubai yana ishara zuwa ga yana bayani kan mafi girman sura nace ma huwa a'zamu ayatin a suratin fil qur'an kaga wani sai ya ce bakara to shi wannan girma na hajami ne inda ce akai atwalu sai ka ce bakara amma a'zamu suratul fatiha a'zamu aya ta kuma ayatul kursi ko ayatul kursi ita ce a'zamu ita wannan shi ma a hadisin ubayyu ne wato takriri ne annabi ya tambaye shi sai ya ce wato ainihin ayatul kursi ne har annabi ya bugi kirjin shi ya ce da yuhannikal ilm to don haka wannan aya ayatul kursi ita ce mafi girma kaga ita ma an atwalu aya ne sai a ce ayatul dain amma mafi a'zamu aya ita ce suratu ayatu al-kursi Allahu la haythu yaqul Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعو ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يتي الله shine wanda yake ba abin bautawa da gaskiya sai shi alhayyu rayayye alqayyum tsayayye da yawan malamai sun tafi kan alhayyul qayyum shine al-ismul a'zam alladhi in su'ila aw du'iya Allah ta'ala bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta wanda ibn qayyim ya karkata zuwa ga haka a cikin littafin shi bakan dami yashi wato ainihin wani me yake da suna malita bakan damiyar ibn qayyim littafin da ya a hanyar makka a juyo na manje sunan shi zadul ma'ad ko fi hadi khairul ibad sai ishara cewa alhayyu alqayyum a matsayin suna guda yake rayayye tsayayye rayayye mafi cika da tumbatsa da kamalar rayuwa wato tsayayye mafi kafuwa da tsayuwa a cikin kulawa da lamarin al'amuran aniyan halittu aka shike tsaye da lamarin dukkan kowa ƙarƙashin fassarar wannan aya malamai suna kawo athar kuma ce hadithi na annabi musa alaihissalam annabi musa ya tambayi ubangiji tunda na ya ce la ta akhudhu sinatun wala nawm gangadi baya kama shi ballantana lantana bacci sina shine awwalun nawm farkon kamuwar bacci to yana gangadi yana angaje ake cewa ko to sai annabi musa ya ce ma Allah me yasa baka bacci to Allah sai ya bashi amsa a aikace sai aka ba shi kwalabe guda biyu aka ce ma annabi musa ka rike su tun dare har safe kar su fashe ku kwalba ta farko annabi musa yana rike da ita zuwa sulusun dare na farko ta faɗi ta fashe gyangyaɗi ya ɗauke shi kwalba ta biyu dare ya raba can zuwa sulusi na ƙarshe ya ta kusa faɗuwa dai ya samu ya rukota ta kai zuwa ƙarshen dare annabi musa ya yadda kwalba ya ta sharara bacci har asubai sai allah ya ce mai to kaga inda a ce ina bacci nike rike da sammai da ƙasai gaba ɗaya da duniya ta watse kenan inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di to allah gengedi ma baya yi ballanta na bacci to kaga gengedi bacci duka sifa ce ta mai gajiya wanda ya gaji yake sanya ya huta da shi ko Allah mai gajiya ba ta samun shi ba gajiya ba ta samun ba ta samun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa cikin suratu qaf inda yake cewa wato ainihin ma massana min lughub ce babu wata gajiya da ta same mu bayan ya kare halittar sammai da kasai sai yahudawa suka ce ya huta ranar asabar ne shine sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya halitta khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub lahu ma fis samawati wa ma fil ard kaga wannan mim ta tamlik shike da duk abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke tsaka duka mallakar Allah ne man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni ba wanda ya isa yayi ceto a gurin shi sai da izinin sa to kaga masu babbar riga aljihu dubu saba'in a ajiye kari ƙarya wannan a ajiye ta ba ta shiga ba wanda ya isa ya ceci wani sai da izinin Allah wa kam min malakin Allah ya faro daga sama mako wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ba wanda isa ya kai a duniya baka isa ka motsa ba sai da izinin Allah balle a lahira ranar da har ne ya yadda Allah Allah ne ranar da har kafiri ya yadda ba mai yi sai Allah to wani ya ce shi a wannan ranar zai dinga fasa kauri na mabiyan shi yana bin hanyar prot smogalin yana shigar da su gidan aljanna wannan rashin kunya ne ta kai inda ta kai na'udhu billahi min al-khidlan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san ko yana sanar da abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su su halittun kafin a halicce su da bayan an halicce su ko kuma gaba gare su abin da za su tarar ranar alkiyama ko abin da za su tarar a gaban su gobanka da jibinka da baɗinka da me za ka baka sani ba tunda shi dan adam a baibai yake tafiya wa ma khalfahum da abinda suka bari a baya na ayyukansu Allah yana sanar da shi da wanda ka yi da wanda za ka yi da wanda kake shirin yi da wanda ma ba ka yi ba duka Allah ya sani da abinda kake so ka yi kuma zai yiwu da abinda kake so ka yi kuma ba zai yiwu ba Allah duka ya sani shi masanin gaibu ne subhanahu wataala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi mutane ba su mamaye sanin wani abu na ilimin Allah illa bima sha'a sai abin da ya ga dama ya sanar da su shi yasa duk ilimin mutum Allah ne ya sanar da shi wani bangare na ainihin wato ilimin da ya jahilci mafi yawan shi arafta shay'an wa ghabata anka ashiya wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wanda su ake kira fa ahlul kitab amma Allah ya ce ba abinda suka sani sai dan kankanin annabawa da kansu annabi yaqub Allah ya ce wa innahu lazu ilmin amma me lima allamnahu yana da tarin ilimi amma daga cikin abinda muka sanar da shi shi ilimin ubangiji subhanahu wataala ya wuce kwatance ko misali watar cikin sayyid bukhari lokacin da annabi musa zai tafi gurin khadur ko bayan sun haɗu da khadur ɗin sun hau jirgin ruwan nan da annabi musa ya fasa sai wani tsuntsu ya zo ya sauka a gefen jirgin a gagabar teku sai ya sa bakin shi sai ya ɗan tsotsi ruwa tunda ai shi kasan tsuntsu caccakar ruwan yake yi ƙoto ake cewa ko ƙoton kurciya to ya ɗan tsakuri ruwan da min karɗin shi sai annabi musa ya ce makhadur ya ce ina da ilimin da allah ya bani wanda ba ka da shi kai ma kana da wani ilimi da allah ya sanar da kai wanda bani da shi ya ce wa ma ilmi wa ilmuka da ilimina da iliminka da ilimin halittu ga baki ɗaya in an kwatanta su da ilimin allah ba komi ne su ba face sai kwatankwacin abin da wannan tsuntsun ya ɗan tsakura daga wannan tafkeken teku wannan kaga wai misalin da dan adam zai iya ganewa ne ai kamar yanda yace ne ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'adaitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi ga riwayar wanda nawawi ya kawo cikin 40 ba bai zo da wa'adaitu kulla wahidin insanin yake a cikin musulmi وأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إلا ما الله أنا رجي أرزك الله أنا رجيواني baya ragewa amma an yi wannan misalin ne wai dan abu a kusanto ma da dan adam abin da me zai iya hankalta to irin shi ne annabi Musa yayi amma an ba dan haka ba kai ba kai dan adam zaluman jahula ne fa kawai kawai baka san komai ba sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da kai to an kwatanta iliminka da na Allah har yanzu jahili kake tunda me har yanzu baka san ba me me zai faru an jima ballanta na gobe kun gane ku yace wasi'a kursiyuhu samawati wal arda kursiyin Allah ya yalwace sammai da kasai da ma'anar yami ya ninninka su ninkin baninkin ya shanye su tunda hadithi na ibnu abbasin da wasu daga cikin riwayoyi da aka yi wanda an hada su tabbatattu ne suna nan cikin hadisi littattafai mabambanta mun sha karanta su cikin shari'a da sauran littattafai na sunna cewa wato dukkan sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai da za a tattara su a ce za a auna su da kursiyin Allah wanda kursi ibn Abbas ya ce maudu'u qadamai rahman gurin da Allah yake ajiye kafafuwan shi masu albarka to da za a tattaro sammai bakwai da ƙasai bakwai wanda fa tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu shekara tafiya shekara ɗari biyar to a tattaro su duka da ƙasan a ce a auna su da kursiyi to yanda za su kankance cikin kursiyi kamar a jefo dutse ne cikin farfajiyar sahara kamar a jefo abin ga zobe na ƙarfi kamar ka halakatun mulkatin fi sahara to kaga ai girman ya huce girma to haka shi ma kursiyin an kwatanta shi da al'arshin Allah al'arshi ya ninninka kursiyi ninkin da kursiyi ya mawasan mai da ƙasai mun gane ko wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma kuma kiyaye su baya nauyayar Allah baya mai nauyi kai ne an mas'uliyya ta yawa sai ka gaji sai ka ga hakana neman me abu wanda zai taimaka maka wanda yasa shugaba yake neman waziri yake neman ministerori ministan ilimi ministan kudi ministan lafiya ministan sufuri ministan kaza saboda shi kadai ba zai iya ba dan adam ne amma Allah tabaraka wa ta'ala baya neman shawarar kowa baya neman taimakon kowa baya neman tayawar kowa shi ya isa ya biya ma dukkan halittu bukatunsu duk wani numfashi da kake ja ko ka saki duk wani wanda kunnen shi zai jiyo wani abu ko idan shi ya hasko wani abu ko kafar shi ta taka wani guri ko hannun shi ya karbo wani abu tare da izinin Allah ne abin ke faru kuma shi kadai din shi ba shi da wani wanda yake abokin tarayyar shi a cike bai da wani wakili bai da wani magaji bai da wani wanda yake khalifan shi a cikin kula da al'amura na bayi na kauniya yakan dai aiko annabawa domin me isarwa da mutane kaddarar shi ta shari'a amma kaddara ta kauniya bai sanya wani ya wakilce shi a cikinta ba ƙarya ne abin da sufaye suke faɗa cewa akwai wasu kutubai ko nujubai ko autadu ko wani gausi wanda shi ne yake ba mawa duniya umarni a madadin Allah wannan shirka ce bakin kafirci ne wanda su abu jahal ma ba su yi shi ba ina fata an gane wannan saboda haka wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine madaukaki mai girma uluwu sifati wa uluwu al-dhat da zatin shi da sifar shi madaukaka ne al-azim Allah ta'ala mai girma ne azimul amri wa azimul qadar lamarin shi na da girma kaddarar shi da abin da yake shar'antawa yana da girma ai wannan aya in ka san tafsirin ta ko kana tsu kai tadabburi a cikinta ta cancanci ta zama a'zamu ayatin fi kitabillah wa qawluhu subhanahu huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim aganan kamar bayani ne akan al-ilm sifata al-ilm Allah ta'ala shine na farko farkon da bata da farko shine na ƙarshe ƙarshen da bata da ƙarshe huwa al-awwal huwa al-awwal al-mubdi bighairi bidayatin huwa al mufni wa laysa bifani Allah shine na farkon da ke fararwa ba tare da farko ba shine na ƙarshen da ke ƙararwa ba tare da shi yana da ƙarshe ba na mun tsallake wala ya udu hifzuma nan ba mu da shi gani نسخر مباو ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح shi yasa ya kasance duk wanda ya karanta wannan aya ayatul kursi cikin wani dare to wato alba zai gushe ba yana da mai bashi kariya daga Allah ta'ala yani cikin mala'iku kuma shaidan ba zai kusance shi ba har ya waye gari adha fi sahih yake cewa huwal awwalu fadan Allah ta'ala shine na farko wal akhiru na karshe wal zahiru wanda yake a saman kowa wal batinu kuma wanda yake a boye al-zahir da ma'anar wato ba wanda yake saman shi al batinu da ma'anar wato babu wanda ya kai shi ainihin wato kasancewa a boye dan komi ana iya ganin shi amma banda ubangiji subhanahu wataala komi ana iya sanin haƙiƙanin shi amma banda haƙiƙanin kaifiyat na sifofin ubangiji ta'ala sai dai ka san ma'anar sifofin a abinda ya bayyana gare ka na madlulatul ayati wal ahadith amma haƙiƙanin yaya wannan sifar ta Allah subhanahu ta'ala kamar sifa ta zati misali ta hannu ko ta kafa ko wani abu makamanci haka kace yaya yake wannan ba wanda ya san shi ce wal kaifu majhul injal imamu malik sifar dai dole ka yadda akwai ta kai imani da ma'anarta al'imanu bihi wajib al'istiwa'u ma'alumun wal'imanu bihi wajib wasu'alu anhu wal kaifu majhul wasu'alu anhu bid'a zaka shine al-batin an fahimta ko wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne game da dukkan komai wannan yana ayan nan tana nuni akan girman ikon Allah ta'ala da kuma girman ilimi na ubangiji da kudurarsa wa qawluhu subhana wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyan nan wanda baya mutuwa sifatul haya sifatul hayati Allah ta'ala yana da sifata rayuwa amma laysa ka sa'iri hayatil makhluqin ba sauran irin rayuwar mutane kaga rayuwar mu tana da farko ai muna da date of birth an san yaushe aka haife ka sannan tana da ƙarshe tunda ko baka mutu ba dai ai wane da wane sun mutu a gaban ka kuma tana hanya an fahimta ko sannan tana da rauni rayuwarka ta fara daga kaɗan kaɗan Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba daga rauni har zuwa ƙarfi har a dawo cikin rauni da furfura da jagob ka koma jagob ba kuma rayuwar nan taka akwai munagbisat a cikin akwai abubuwan da ke gurɓata maka su damuwa talauci rashin lafiya kunci wani ya ɓata maka rai to shi ko Allah subhanahu wata'ala duk wata naƙasa ba ta shiga cikin rayuwar shi ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe ita cikakkiyar kamala gare ta dan adam ko yana cike da naƙasa an gane ku da aka Allah ta'ala baya mutuwa tunda gyangyadi ma baya yi bacci ma baya yi ina ga kuma mutuwa wani tabbatar da sifatul haya da kuma sifata wato ainihin albaka sifata albaka ba a cewa addawam sai dai mai albaka aka ce wannan abin da'im da'imi ne ran zai iya gushe amma bakan yana nan shi yasa ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sifatul baqa'i wal haya mafhum wa qawluhu wa huwa al alimul hakim Allah ta'ala masani ne mai hikma sifatul ilmi wal hikma ilmin Allah da man ba a magana hikmar Allah ta'ala shine duk abin da zai yi to akwai hikima yakan yi abin da ya dace ya ajiye abin da ya dace a inda ya dace ya mawa wanda ya dace abin da ya dace in kaga ya dau wani ya danna shi a wuta bi hikmati in kaga ya wato ainihin talautar da wani sau da wata hikima baya yin abu babu hikima hakim ne yad'u al-ashiya'a fi mawadhi'iha la'iqata biha la'iqati biha وهو الحكيم الخبير ونقرم صفات الحكمة دكما ايش الخبرة الخبرة gwanancewa da abin da zai cikin cikakken sani da iyawa ko kuma al-ikhbar ba da labari duka tana dauka al-khabir mai ba da labari al-khabir mai cikakken sani shi yasa wasu su ce gwanin ba da labari kenan abin da zai ba da labarin ya gwanance akan shi gwananne ne subhanahu wataala يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها Allah ya san duk abin da yake shiga cikin ƙasa in ruwan da zai sauko daga sama dama Allah shi ya ba da izini ya wato ainihin ƙayyade wato tan nawa za a zubar mawa ƙasa kaza ko gari kaza sannan ruwan da za a yi amfani da shi da wanda zai makale a jikin itatuwa da saman jukkunan wasu mutane ko dabbobi da sauran halittu da wanda zai shiga cikin ƙasa ya zauna da wanda zai yi gudu saman ƙasa Allah yana sanar da shi wa ma ya minha kuma haka ma ya liju fi fil ardi hadda wa'inda suke mutuwa a birne su Allah ya san su duk inda wani ya mutu aka birne shi Allah ta'ala ya sani duk wata ƙwaya ta abinci da za a shuka a cikin ƙasa Allah ya sani duk abin da zai shiga ƙasa wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah yana sana da shi wa ma yakhruju minha da abin da ke fita daga ƙasan na abinci da ruwan da yake tsatsowa da ma'adanai da ake kwasowa wa ma yanzilu minas sama da duk abin da ke sauka daga sama na wahayin Allah tabaraka wa ta'ala da mala'iku da ke saukowa da ruwan da Allah yake saukowa wa ma ya'ruju fiha da abin da ke hawa zuwa sama na aikin bayi na aikin bayi to duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi shi ma da mala'ikun da suke zuwa su da akwai mu'aqibat akwai masu canjin duti ko wannan mala'iku suka zo suna kula da sallolin bayi da ayyuka sallar asuba sai su tafi ‘yan rana su kuma sai su zo da la'asar sai su tafi ‘yan marece su kuma sai su zo Allah yana sane da masu saukansu da masu ainihin wato hawansu aikin bayi yadda yake hawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da ruhi na bayi na kwarai da suke cikin illiyin da suke zuwa sama Allah ta'ala duka ya sani Allah yana sana da shi bitafasil fiye da yadda kake tsammani kaga wannan shi ma sifa ce ta tamamul ilmi wal ma'rifa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب تسكوكن غيب أقول الله سكي مفاتح جمع مفتحني با جمع مفتاح با مفتاح جمعه مفاتيح على وزن مفاعيل أما maftah jam'uhu mafatihu maftah shine makhzan makhazin kenan ko wato gurin taskance ko killace ko tara abubuwa to taskokin gaibu maƙwallato da ainihin wato cibiyar gaibi tana gurin Allah la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san wa'annan mabu wato ainihin taskoki na gaibu sai Allah babu wanda ya san wa'annan taskoki na gaibu sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san duk abin da ke saman tudu da wanda ke cikin cikin teku saman tudu ba wai sai tsauni ko dutse ba ana nufin inda mai al-ardul yabisa inda ba ruwa ba duk abin da ke sama na itatuwa da mutane da dabbobi da tsirrai da komi Allah ya san da duk abin da ke cikin ruwa na ainihin kifaye da kadoji da dorunar ruwa da kwaduna da komi ne ne na cikin ruwa Allah ta'ala ya sani da ma'adanan da ke ciki wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai fado ganyen ice wanda aka kakkabo shi ko wanda ya bushe ya fado illa ya'lamuha fati Allah yana sane da shi wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata kwaya da za a sa cikin duffan ƙasa kwaya ta abinci da za a shuka a rufe wala ratabin ba wani danyen ice ko danyen kowace iriyar halitta ne wala yabisin babu wani busasshen ice ko busasshen komi ko busasshen kanzan abinci ne illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin Allah bayyanani duk wani motsi da za a yi a duniya ko aka yi shi ko nan ga ko ake yin shi Allah yana sana da shi wa qawluhu wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmi duk wani abu da mace za ta ɗauka na juna biyu macen nan ta mutunce ko ta aljana ko ta dabba ko ƙwaro ko menene ne da za ta ɗauki wani juna biyu wala ta za'u ba wata da za ta haihu ta haife abin da ke cikin ko mai yin kwai ne ta ƙyanƙyashe ko wadda za ta yi naƙuda ta haife shi illa bi ilmihi sai da izinin Allah sai da ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san a wannan ranar da muke ciki ta litinin mace nawa ne za su ɗau ciki ya san mace nawa ne za su haihu me za a haifa wannan namiji zai haifa za ta haifa wannan mace za ta haifa wannan tagwaye za ta haifa wannan ɓari za ta yi wannan za ta haifo shi babu rai wannan za ta haifo shi bayan an haifa ya mutu wannan za ta haihu bayan ta haihu ta mutu ko ta rashin lafiya duka ubangiji yana sana da wannan kaga in ba shi ba babu wani makhluki da ya san wannan ko mala'ikan da aka aika ya busa ma jaririn rai da izinin Allah bai sani ba wannan jaririn za a haife shi da rai ko ba za a haife shi ba bai sani saboda mala'iku da Allah ya ce musu anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin me suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub wa qawluhu lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma dan kusancewa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan dukkan komi wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma hakika Allah ya karaɗe dukkan komi da ilimin shi daga duk inda ka ji wata aya tana ihamin cewa Allah subhanahu wataala yana tare da wani ma'iyya ko to nan ma'iyya din ma'ana Allah yana sane da shi idan amma ce in khassa ce yana taimaka mushi yana ba shi kariya yana san shi yana to amma ba da zatin shi ba shi Allah yana saman sammai ba'inun min khalqihi amma la yakhfa alaihi min a'malihim shay'a aw shay'un tuna ga sai mu bar shi haka sai mu tashi sifata ar-rizqu ko waga duka zancen ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin bayyana mana cikin waɗannan ayoyi masu albarka na'am